إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 25 ga watan juma'a al-akhirah shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daidai da 28 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na tara insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin Zawaidul Baihaqi alal Kutub Sitta wanda Sheikh Saleh bin Ahmad Ash-Shami jazahullahu khairan ya tattara ainihin wato hadisai waɗanda baihaqi ya takaitu da riwayar su koma bayan waɗannan ainihin a'imma guda shida zamu tashi inda malai yake cewa ainihin al-fasl thalith game da sujudut tilawa yace babu sajadata suratul hajj babi na biyu wanda ke magana akan sujuda guda biyu na tilawa waɗanda ake a cikin suratul hajji a suratul hajji ita ce sura ta 22 a cikin jirgin surori a mushafu Uthman radiyallahu anhu kuma tana da ayoyi ne guda a ainihin 78 malam yace an Khalid ibn Ma'dan anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fuddilat suratul hajji al-qur'ani bi sajadatayn daga Khalid ibn Ma'dan yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fuddilat suratul hajj lalle an fifita suratul hajj alal qur'ani akan sauran alqur'ani bi sajadataini da sujuda guda biyu wannan isnadi malam yace qala abu daud kad asnada hadha kad usnida hadha wala yasih an kawo wannan da isnadi cikakke amma bai inganta ba makalli isnadin a yadda yake mursali ne da aka abu dawuda ya kaushe a cikin kitabul marasi khalid ibn ma'adan ibn abi quraib al-kulai abu abdullahi al-shamsi tabi'i ne cikin tabi'ai cikin manyan malaman tabi'ai cikin mutane masu ainihin kirki da nagarta ya rasu a shekara ta 103 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al-imam ahmad ibn hanbal da Abu Dawud sune suka ruwaito riwayar da Abu Dawud yake ishara cewa kad usnida hadha an kawo shi cikakken isnadi ta hanyar zuwa ga Uqbatu ibn Amir amma cikin isnadin sa akwai Abdullahi ibn Labi Dahiyata al-Qadi al-Hadrami wanda da'ifi ne malamai ba sa karban tafarrudin sa so da haka wannan isnadi wannan hadisi bai inganta ba marfu'i sannan shi wannan mursalin shi kuma a kunjiyar da yake sai dai ya tabbata daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu kamar da yake cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba kamar da zamu zo mu ji a gaba kada insha Allah abinda riwaya take cewa shine suratu abin nan al-hajj tana da sujuda guda biyu sabanin dukkanin surori ba wata sura da ke da sujuda guda biyu in ba ita ba mun ji a baya bayani akan sujuda guda biyu da ke cikin sura fadin Allah alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsi wal qamari wash shamsu wal qamaru wan nujumu wad dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqa alayhi al azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin inna Allah yaf'alu ma yasha ita ce ɗaya daga cikin wuraren sai kuma ya ladina amara ruk'u was ya ladina amara ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun waf'alul khaira aka yi la'allakum tuflihun na'am wannan ita ce ta farko kenan ko wacce wannan ita ce ta ƙarshe wacce ko ita ce ta farko to wannan sura guda biyu da ke cikin suratu abin nan al-hajj sune suka bata wata falala ta musamman akan sauran surori wallahu a'lam wa ana abdullahi ibn sa'alaba annahu sallama umara radiyallahu anhu subha fa sajada fil hajj sajdatayn abdullahi dan sa'alaba yace yayi sallah tare da Umar dan Khattab a sallah asubahi Umar ya karanta sura sajda kuma yayi sujuda duka guda biyu din وعن نافع قال أخبرني رجل من أهل مصر أنه صلى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفجر بالجابية نافع يتشي ونمتن شكمتا ننقسم مصر يابان لابارن شي وياي صلى ترى عمر بن الخطاب الجابية صلى أصباه الجابية تل الجابية ينا ونقريني من سنة نواه أكسر سوريا تينزو mashahurin wuri ne tun a jahiliya fadar sarakunan ghasasina sannan wuri ne da Umar dan Khattab ya da zango lokacin da zai kai wannan ziyara zuwa ƙasar Palestine da yayi sallah a wurin ya gamu da mutane ya musu jawabi da haka zaka da ana ruwaito maganganu cewa Umar ya ce kaza a Jabiya Umar ya faɗi kaza a Jabiya ko ya aikata kaza a Jabiya faqara as-surata allati yudhkaru fiha al-hajj sayyidina Umar ya karanta musu wannan sura wadda a cikin ta akwai bayanin aikin hajji fasajada fiha sajdatayni sai ya sujuda har guda biyu a ciki qala nafi'un nafi yace falamman sarafa qal yayin da ya idan da sallah sai yace inna hadhihi surata fuddilat bi anna fiha sajdatayni wannan sura daga cikin falalarta shine tana da tana da sujuda guda biyu wa kana ibn umara yasjudu fihi ma sajdatayni shi ma abdullahi dan umar ya kasance yana yin sujuda sau biyu a wannan sallah hadhihi riwayatu fi ma'ana al-mursal malan yace wannan riwaya daya take da mursala saboda wancan ibhamin na cewa akhbarani rajulun cewa akhbarani rajulun min ahli misr kaga ibhami ne wanda illa ce a cikin isnadi wa an nafi' an ibn umar annahu sajada fil hajj sajdatayn daga nafi' maula ibn umar daga mai gidansa ibn umar radiyallahu anhuma annahu cewa shi sajada fil hajji sajdatayn al-imam al-hakim ya fitar da wannan cewa yayi sujuda guda biyu a cikin suratul hajji wa an ali radiyallahu anhu annahu kana yasjudu fil hajji sajdatayn haka nan sayyidina ali shi ma ibnu khattab radiyallahu anhu arwato cewa yana yin sujuda guda biyu a cikin wannan sura wannan shi ma yana cikin musannaf na ibnu abi shayba sai dai isnadi ne mai rauni da haka imam zahabi yake cewa al-ju'fi da'if akwai ainihin al-ju'fi a cikin wannan isnadi wannan malami mai rauni ne وعن عبد الله ابن مسعود وعمار بن ياسر انهما كانا يسجدان في الحج سجدتين wannan malamai cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud da Ammar dan Yasir cewa sun kasance suna yin sujuda guda biyu a cikin suratu Al-Hajj wa Safwan ibn Muhriz daga Safwan ibn Muhriz al-Mazini mutumin garin Basra ne tabi'i ne babba yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim ya kasance malami ne mai wa'azi kuma mai bauta Allah sosai yana da yawan azumi da yawan sallar dare aka ce yakan yi sallar tsawon dare sannan kuma ya wuni yana karatun alkurani baya bacci sai bayan tsakanin azhar da la'asar babban malami ne cikin malaman tabi'ai mutumin kirki ne Allah ya gafarta mishi ya rasu a ainihin wato zamanin banu banu umayya وأن أب أن أبا موسى سجد في سورة الحج سجدتين يا بعد الأبان شو أبو موسى الأشعري سجود سورة الحج بدابيو وأنه قرأ آية السجدة التي في آخر سورة الحج فسجد وسجدنا معه كما يا كرنت آية دكي أينهم واتو كرشان سورة الحج يي سجود موما مكي تاردش waɗannan duka sahabbai da wasu cikin tabi'ai sun kasance suna yin sujuda biyu idan ka kuma musallam na ibnu abi shayba ya ruwaito daga wasu kuma cikin salaf din har ila yau wanda suke takaituwa akan guda ɗaya ko kuma waɗanda ainihin ma ba sa yi kamar yadda zamu zo mu ji cewa akwai waɗanda suke karantawa su wuce ba su yi ba wa ibn abbas qal fi suratul hajj sadadatayn ibnu abbas ya ce lalle a cikin suratul hajj akwai sujuda guda biyu wa fi riwayatin qal fuddilat suratul hajj bi sajdatain a wata riwaya yake cewa an fifita suratul hajj da sujuda guda biyu wa an abi dardai annahu kana yasjudu fil hajj sajdatain abu darda aka ruwaito shi ma ya kasance yana yin sujuda guda biyu a cikin suratul hajj duk waɗannan suna akkada tabbas cewa sahabbai suna yin waɗannan sujudu guda biyu a cikin wannan sura sai malam yace bab sajadatu surati sad babun da ke bayani akan mas'ala game da sujudar da ke cikin suratu sad wadda ita ce sura ta 38 tana da ayoyi guda 88 sura ce ta mamakiya an sufyan ibn uyayna an umar ibn ibn zarr an abihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها داود عليه السلام لتوبة ونسجدها نحن شكرا yace Dawud alaihi salam annabi Dawud alaihi salam yayi wannan sujuda ne dan tuba ga Allah akan ainihin kuskuren da ya samu kanshi a cikin wajen ijtihadin sa wa nasjiduha nahnu shukra mu kuma zamu yi ne godiya ga Allah falalar da ya mana wato idan aka karanta aya ta 24 kenan fadan Allah laqad zalamaka bi su'ali na'ati qala laqad zalamaka bi su'ali na'ati kai la aji wa inna katiran min al-qulatai la yabghi ba'dhum ala ba'din ila alladhina amanu wa amilu salati wa qalilum ma hum wa zanna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba Allah yace wa anaba ko Allah ya ce faghfarna lahu sai muka yafe mishi annabi dawud kamar da aka sani an kawo mishi shari'a bai bincike mai tsanani da ya kamata ba sai ya fahimci wajen hukuncin da kuskure inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja wa li na'ajatun wahida fa qala filniha an ce wani yana da dan uwana na da abin nan albatala 99 ni kuma na da ɗaya sai ce in bashi ɗayan kawai ya haɗi Annabi Dawud ya ce lalle duk wanda yake haka to mugu ne dama yawancin da su ce a hada abu mugaye kaza kaza kaza kaza sai Allah ya nuna mashi cewa ba daidai bane wa zanna Dawud ma'ana wa alima Dawud ya san cewa lalle mun sa shi cikin jarabawa wannan jarabawa ce muka mishi fastaghfara rabbahu sai maza ya dawo zuwa ga Allah ya nemi tuba da neman gafara Allah ya kuma zuwa ga Allah shine Allah ya shine ake yin sujuda a daidai nan wajen shi sai ya fadi ya sujuda dan ainihin wato tuba ga Allah mu kuma muna yi ne dan neman wato dan godewa Allah wannan riwayar al-Imam an-Nasa'i ya rawaito ta da Ibn Khuzaima da al-Imam ad-Darqutni da Tabarani duka sun fitar da ita a haka Abu Dawuda ya ya ruwaito riwaya daga Ibn Abbas wanda ke cikin sunan ta Imam Abu Dawuda cewa Ibn Abbas yana cewa laysat sad min azaimis sujud wannan sujuda ta cikin sad bata daga cikin muhimman sujudoji yace wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjuduha amma naga annabi yana yi yana sujudata kuma isnadin shi isnadin riwaya ala shart al-bukhari ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sujuda a cikin wannan ainihin sura duk da bata cikin azaib kar mu manta dai ko bata cikin azaib din aiki ne na lada aiki ne na falala kuma baka san wannan sujuda kwaya daya wani irin kusanci zaka samu da Allah idan ka yi ta da haka kar ai wasa da ita wa abdullahi ibn mas'ud annahu kana la yasudu fi sad wa yaqulu inna ma hiya tawbatu nabiyyin abdullahi dan mas'ud shi ya kasance baya yin sujuda idan ya zo sautu sad sai ya ce ai tuba ce ta wani annabi ba ta cika abin da shi yake yin sujuda akan ta wa an sa'id ibn jubair أنه سمع ابن عباس يقول رأيت عمر رضي الله عنه قرأ إلى المنبر صاد فنزل فسجد ثم رقى على المنبر يتي ناغا سيدنا عمر بن الخطاب ينا خطبة yayi huduba akan minbari da suratul sad dama su sahabbai tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yawaita hudubobi da surori suratul qaf suratul sad suratul waqi'a suratul waɗannan surat da suke labarin lahira tashin alkiyama wa'azozi da sauransu ko wani sashe na alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita huduba da su dan su ne asalin wa'azi su ne asalin wa'azi yana da gaskiya abinda daga baya kuma sai aka samu ko canjin fahimta ne ko yaya mutane suke gani zancen su na saja'i da da da surkulle ya fi hikima sai mutane suka yi watsi da wannan wanda ya daga cikin sunan mansiya wajibi ne ga mutane masu wa'azi da masu huduba da masu firi huduba da duk abin da za ka yi ka dinga ba da muhimmanci wajen cewa ka yi wa'azin da alƙur'ani ka fassara alƙur'anin da sunna ka fassara alƙur'anin da maganganun malamai masana cikin tabi'ai da atba'ut tabi'ina da sauran a'immatul huda wannan shine asalin wa'azi jama'a babu laifi a ƙarshe ko a tsakankani ka kawo wani labari ko wata kissa ko wata waka wannan babu laifi amma ya zama dai umdar ka alqur'ani domin shi sahihi ne komai baka da matsala umdar ka hadisai ne ingantattu umdar ka maganan malamai ne na farko zaka zaka ga ana yawan ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huduba da kaza ya huduba da kaza sayyidina Umar ya huduba da sura kaza ya huduba da sura kaza duk ga sunan abin da ake ruwaitowa to da ya huduba wata rana ya karanta suratul sa'ad yana cikin karantawa da yazo kan wannan aya wanda ke magana akan sujuda sai ya sauka daga kan mimbarin yayi sujudu shukuri ai sujudu tilawa kenan za a ce ko sannan ya sake hawa kan mimbarin ya ainihin ci gaba yanzu wannan ƙarin fiqhun da zamu samu a nan shine mun sani akwai bambanci tsakanin tilawa da da mahallin tilawa da mahallul hujja a wajen mu'amala alqur'ani idan kana tilawa dole ka lazimci qawaid na karanta alqur'ani na tajwidi amma a mahallin kafa hujja kamar wajen karantawa ko wajen huduba ko wajen wani jawabi in ka zo jan ayoyi a nan ba lazimi ne sai ka karanta su tajwidin su amma duk da haka idan aka bi ta kan aya wadda ke da sujuda yana daga cikin mustahabi ay sujuda ina fata mun gane wannan wa an sa'ib ibn yazid anna usman ibn affan radiyallahu anhu qara'a sa'd ala al-minbari fa nazala fa sajada kaji shi ma sayyidina usman ibn affan shi ma ya karanta suratul sa'd akan minbari sai sauko daga minbarin yayi sujuda وعن أبي سعيد قال رأيت في المنام كأني أقرأ سورة الصاد أبو سعيد وترانا kamar da ke cikin dalailin nubuwa da shi bai haƙi ha ila yau yace nayi mafarki sai naga ina karanta suratul sad falamma ataitu ala sajada sajada kullu shay'in da nazo yin da nazo ina cikin karantawa na kawo kan wannan aya sai naga duk abin da ke cikin ɗakin kawai ya faɗi sujuda yace ra'aitu dawata wal kalama wal lawha yace da tawadata da alqalamina da Allah rubutuna duk na gansu suna sujuda su a cikin mafarkin nan fagadautu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu gari na wayewa sai na ji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ga abin da na gani a mafarki fa amara bis sujudi fiha daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dinga yin sujuda idan an karanta wannan aya da ke cikin suratul sad bab sajadatu surati fussilat babun da ke bayani akan sujuda da ke cikin suratul fussilat alif lam mim fussilat wato surata 41 kenan wanda tana dauke da ayoyi ne guda 54 yana ishara zuwa ga fadin Allah kafin nan yace an sayyid ibn jubair an ibn abbas annahu kana yasjudu bi akhiril ayatayn min hamin as-sajda wa kana abu abdurrahman ya'ni ibn mas'ud yasjudu bil ula minhu to ana an samu sabanin fahimta tsakanin manyan malamai cikin sahabbai in in zamu yi tunawa ita suratu a fussilat ayoyi biyu ne a hade ayar farko a wurinta ne mahallin sujuda amma inda yake tsayawa ai sai an karanta ta biyun aya ta 37 da ta 8 wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'bud karshen aya kenan ko kaga a cikin ta ne wasjudu lillahi shine malin sujuda ko to amma ba a yi sujuda sai an kai fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari ha hum la yasamu ko hum la yasamu idan sun yi girman kai to ga musu cewa waɗanda suke da imani suke wurin Allah Ubangijinka mala'iku kenan suna mai tasbihu dare da rana kuma ba sa gajiya in ma mutanen duniya sun ƙi imani to sai an zo ƙarshen wannan tabiyin kaduwa Musa za ga nan da yake saka alamar sujuda sai zama na Ibn Abbas yana karantawa ya zo nan ƙarshe sannan ya sujuda shi kuma Ibn Mas'udin yana yin sujuda tun a wancan farkon cewa in kuntum iyahu ta'budu sai sujuda sa'a wallahu a'lam Usai ibn Mas'udin yana da Qur'anin sa daban kuma Qur'anin shi bai cikin Qur'anan da aka tantance su lokacin nan da aka yi ainihin wato tantance Al-Qur'ani zamanin Ibn Mas'udin da zamanin Sayyidina Uthman domin shi yana can kasar ainihin wato kufa sayyidina umar radiyallahu anhu shi ya tura shi kufa ya aika da mutanen kufa wasiƙa cewa ga ibn mas'ud na turo shi ya sanar shi da abu musa al-ash'ari su koya muku alqur'ani da sunna su muku alƙalanci su muku wa'azi yace faqad asartukum ala nafsi bihima ni ma ina son su ina da buƙatar su amma na fifita buƙatar ku ku musulmai da yawa kan tawa buƙata amma ina halifa ina da buƙatar su a fadata su dinga bani shawara amma ku musulmai ne kuna da bukata zuwa ga malamai da haka ga sun na tura muku to tun wancan lokacin suke zaune a kasar Kufa suna karantawa to zamanin Sayyidina Usman da aka buga ta saki hada alqur'ani sai aka sanadanta wannan aiki zuwa ga Zaid ibn Sabit a farko al'amari Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud bai ji dadin wannan abun ba kuma har ya ce ma ɗaliban shi kada wanda ya bada alqur'anin shi yace kowa ya rike kayan shi aina ka boja da man yaglul ya ati ma galla yawmal qiyama duk wanda ya koya wani abu zai zo da kayan shi ranar kiyama yace ba zai bayar ba yace ya za a yi mu ya kamata a sa wannan aikin a sa wani al-imam zahabi ya bashi uzuri cewa ya bada uzurin cewa zaidu ya fi shi cancanta amma kai a matsayin kan dan adam ba dole bane ka ga wani fika cancanta musamman wannan aikin alkhairi ne ko da wani fika cancanta zaka kai ma kana so kai amma zaidu shi dama katibul wahyi shi al'imashi ibn mas'udin imam ne na ada'i na karantarwa shi kuma zai imam ne na rubutu to haka yanzu kuma abinda ake bukata skills na rubutu ilimin wancan marubuci shi aka fi bukata fiye da ilimin wannan makaranci sannan kuma shi wannan makarancin yana nesa yana wani aiki wa al'ummar musulmai in ya baro can ya dawo madina to zai bar wani wani ainihin faraga sai ibnu mas'udin a sai sayyidina usman bai kira shi ba Allah ya gafarta musu ya kara musu ya daga baki da su don haka wannan a koda ka ji wani yayi sujuda a wurin farko to yana da wani salafi cikin sahabbai wallahu a'lam bab sajadatu suratul najmi babun da ke bayani akan sujuda da ke cikin suratul najmi wanda ce sura ta 53 tana da ayoyi 62 عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه الا رجلين ارادا ان يشهرا سيدنا ابو هريره ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda a cikin sautin najmi kuma dukkanin mutane gabaki ɗaya suka yi sujuda da shi in banda wasu mutane guda biyu wanda suka so a ji labarin su cewa ai su sun fandai a wajen faɗin Allah afa min hadha alhadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa la tabkun wa antum samidun fazulu lillahi wa abu shine wajen ko karshen sura to wannan abin da ya faru kisa ce mai tsayi jama'a idan ka koma cikin sahih bukhari akwai riwaya ta ibnu abbas wanda ita ma kaman wannan ce in muka lura wannan yanzu mursalus sahabi ne sayyidina abu huraira bai halarci wannan kisan ba domin wannan kisa a makka ne farkon musulunci haka ne ibnu abbasin shi ma bai halarta ba amma dukkanin sun ruwaito ibnu abbasin ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qara'a bin najmi ya karanta suratul najmi wa sajada ya sujuda fasajada ma'ahu almuslimuna wal mushrikuna wal jinn wal ins dukkanin musulmai da kafiran da ke wajen da mutane ma da aljanu kowa sai da ya sujuda ibn azar yake cewa cewa da yi da mutane da aljanu yana nuni zuwa ga yaji wannan labarin ne a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don bai da hanyar da san aljanu su su da wajen to abin da ya faru shine a farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tara mutane ya musu wa'azi a wurin akwai musulmai a wurin akwai kafirai da yana wannan wa'azi kan da sautin najmi wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa tana cike da sakonni na direct speech zuwa ga waɗannan kafiran ana ana kwankwadar su babu sauki ba arziki ka kai ga inda ake musu labarin afara'aita alladhi tawalla wa ata qalilan wa akda indahu ilmul ghaibi fa huwa yara allam yunabba bima fi sudur musa wa ibrahim alladhi waffa kaza kaza kaza kaza an halakar da su wane su wane ma halakar da su an halakar da su wane sai hankalin su ya tashi suka firkita da suka ji wannan karatu to haka ana kaiwa ƙarshe da annabi ya sujuda musulmai suka yi sujuda sai su ma kafirai suka yi sujuda ragaman anhu kaga shine wallahi zulu mafi samatul ard tau'an wa karhan wa zilaluhum bil gudu wal asal kowa ko yana so ko yana ki sai wa Allah sujuda sai yaron ku ba gaban Allah sai suka fadi gaba ɗaya suka yi sujuda sai wani mutum kwaya ɗaya a cikin riwayar Bukhari shine bai sujuda ba an ce shine sai aka ce ma ada shaykhin in banda wani dattijo cikin shawa shine Umayyah dan Khalaf masu riwaya suka ce kuma an gan shi an kashe shi ranar badar an gawo shi cikin wulakantattun gawawaki hasali ma shi a lokacin da aka zuba gawawakin a cikin kalibu badarin ba a ga gawarsa ba abin da aka ji masa ciwo da makami ya ruga da gudu kokarin ya tsira da aka yayi tafiya ya bar fagen da ake yakin sai dai can gaba kamar ka ce tafi kilomita biyu zuwa uku a sukwane sannan sai jini ya kada shi to anan inda ya fadi ba ga gawar shi ba har sai bayan kwanaki ana zuwa da an taba kawai sai ta sai ta bari ma'ana ta riga ta yi decompose haka aka dinga aka sa kamar ka ce buhu ko karauni a wata riwaya aka tunkuda zuwa kan karaunin aka ci jan karaunin aka ji aka wurga ta a kalibu badri haka ya mutu a wulakanta cikin kafirci Allah ya tsare to wannan riwaya kuma ta zo da mutum biyu amma dai Allah liba Allah liba ba a san waye ɗayan mutumin ba ga alama dai shi ma wani kasar gumin kafiri ne mara arziki wani shiki ne cikin kafirai to akwai kissa kuma take ta zo a cikin wannan labarin wanda kuma ita da'ifiya ce bal mawdu'iya ce ma mu kiyaye wanda yake cewa ai kaga Allah subhanahu wataala yana cewa duk annabin da aka aiko illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati idan aka aiko a umar sanar da su ko illa tamanna alqa shaytanu fi umniyati fayansaku Allahu ma yulqi shaytanu summa yukimu ayati sai sai a samu shaytan ya kokarin ya wurgo wata kalma a cikin wani wa'azi da wani annabi yake dan ya rikita karatun to sai Allah subhanahu wataala ya goge abin da shaytan ne yake wurgawa sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa to sai aka rubuta wata riwaya mai rauni kware da gaske cewa a daidai lokacin da annabi ke karatu idan da yazo wajen afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa tilka idan qismatun diza wannan fa duk a gaban sa ake ta sukan allolin sa haka din wai sai shedan ya wurgowa annabi fadin shedan tilkar garani ulula wa inna shafa'atahunna la turtaja waɗannan alloli manyan alloli ne kuma ana fatan ceton su to da suka ji haka sai suka ce to alhamdulillah yau dai Muhammadu tun da ya yi ba allolinmu bari mu yi abin da yake to wannan gabar ƙarya ce da ba bata tabbata ba malaman ma da ba su ƙaryata ta ba sun ƙoƙarin su nuna su yi taujihinta irin su Qurtubi a cikin tafsirinsa da makamantansu amma dai Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi wa al-Qurtubi yana da littafi musamman wanda duk mun san shi shine littafin Nasbul Madani bi nasfi qissatil gharranik kafa ainihin majaujawa don kwankwaɗe kissan algaranik littafi ya ka juz'i kankani wanda ya takhrijin hadisan ya bayyana illar da ke cikinsu da matsalar da ke ciki da kuma rashin dacewar a danganta wannan mummunan labari zuwa ga ainihin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu ta'ala ala almuhimmu ana yin sujuda a wannan wajen idan kai sujuda irin wannan ƙarshen ƙarshen sura kamar da zamu zo mu ci musamman idan kana sallah ko kana limanci idan kai sujuda ka dago to idan ka so kana iya ka bude wata sura wata yar gajerar sura wa shamsi ko wal asri ko wal layli ko qul huwa sai ka dan cike da ita da mutane su cikin hayyacin su ko kuma ka samu rudewa kai sujuda ka dago kuma kai ruku za iya samun rikici kan tunda mutane ko dama ba cikin lafiya hankali suke bar gingimu da matsaloli sun yawa cikin kwalan mutane bashi da fitina da kidnappers da siyasa da talauci da rashin albashi da tashin farashi ga sunan bala'o'i sun mutane yawa to sai a rasa kan sallah mun gane zaka babu laifi dan karka ruda mamu dinka sai ka yi haka in ko ka kada kai sallah ka cikin dare ka sa abin da kake yi sai ka yi haka babu laifi insha Allah wallahu a'lam sai malam ya ci gaba da cewa bab suratu atazatu suratul inshiqaq babun da ke bayani akan sujuda da ke cikin al-inshiqaq an zir zir dan hubaysh kenan anna ammaran radiyallahu anhu qara'a alal minbari idha as-sama'u shaqqat sidna ammar Allah ya kara masa yadda ya karanta akan minbari shi ma yayi huduba da ita mun ji ko huduba da, da surorin alqur'ani jama'a ya karanta yawmal juma'a yana limanci ranar juma'a thumma nazala fasajada sannan ya sauko ya sujuda da ya karanta wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudu sai ya sauko sai ya sujuda a tushen mimbarin sai kuma ya ci gaba da hudubarsa to irin wannan ma mu su kiyaye idan liman ya fadi za a yi in baka yi ba ka zama irin umar dan khalaf din cikin in dai ka zo jin hudu bane idan liman har ya kai ga yayi wannan to sai a sai kowa shi ma sai yayi ka samu ladanta karka ce ba ma san filiki kuma irin wannan katuka ya kamata mu san su dan wata rawan zai aiki da shi zaka ji wani masallaci ko ga ana aiki da shi to karka ka tayi musu da da fitina a masallaci kace ai ku ba ku taba ganin wannan katun ba akwai inda yake sahabbai ne suke kaji annabi yayi sahabbai suna yi ya daga cikin sunoni da yake da aka manta da su galibin mu nan mun fi shekara ai 20 a duniya ko daga sannan muka fara zuwa sallar juma'a ma'ana ba tun daga aka haife mu ba daga sannan muka fara sallar juma'a amma na jin ba wanda ya taba gana yin wannan katin har a maka ni dai ban taba gani ba ko ba haka ba ko kai sallar juma'a wata kila ta fi guda dubu amma baka taba ganin wani limami yana irin wannan ba shine kamar yadda na faɗa mutane su mai da hudu ba sallar juma'a ta zama kawai wani abu daban ba abin da ba asalin ta ba ko dai mutum ya cika ta da labarai ko ya cika ta da da shata'in zage-zage da raddi da huce haushi abinda ake so shine musulmai da suka taru a cikin masallacin yi musu wa'azi shine ma'ananta wa'azi da zai amfane su a rayuwarsu ko addininsu ko makomarsu ko kuma idan akwai wata munasaba ta ko wani abu da ke kusa da su kama ce azumi ko sallar idi ko ashura ko ta waƙiya ta faru nan kusa babu laifi kai musu wa'azi akan ta amma dai wa'azi kawai fil jumla shine abin da ake so da da sallar hudu ba so ake mutum ya zama daga wannan juma'a har juma'a ta zagayo yana tuna da wa'azin da aka yi a masallacin su amma ka zo amma malamai ko sun mai da hudu ba to sai dai su dinga yin wani tadi can wanda da su da masu sauraron galibi ba wani karuwa za su da abin da ya kare sa addini ba masalolin siyasa tattali rigingimun shugabanci raddi tsakankanin abin nan abokan husuma wani ma labarin yawan gosulo zai muku a gari me yasa ake gosulo da sauransu kaga wanda ya kamata kuma da sauki ya sanya aiki kuma gaskiya ba in kuma yana da shawara ya rubuta ya kai musu wato mu gane hudubar juma'a jama'a wa'azi ake so kai wa kanka kai limami da masallata kuma duk in ka bi na sahabbai da da da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka kai Allah shi kyauta bab kayfiyatus sujud babin da ke bayani akan yaya ake yin sujudar ita kanta ya ake yin ta an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara amal fathi sajadatan fasajada an-nas fasajada an-nas kulluhum minhum ar-rakib was-sajid fil ardi hatta ar-rakiba la yasjudu ala yadi ala yadi wannan ita ce wannan riwaya ita ma tana cikin sunan ta Imam Abu Dawud da da as-sahih na ibn Khuzaima daga Umar daga Abdullah da Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a amal fati sajda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya da ke dauke da sujuda a shekaran fathu makka fasajada sai sujuda annasu kulluhum shi da dukkanin mutane minhum rakib akwai wanda yake ainihin akan abun hawa wasajidu fil ardi da wanda yake zaune a ƙasa dama sai kawai sujuda hatta inna rakiba la yasjudu ala yadi shi kuma wanda yake kan abun hawa a san da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wani yana kan rakumin sa wani kan alfadari wani kan doki to sai ya shimfida hannayensa a daidai gaban siddin sa sai ya sujuda haka akai irin nan shi ake nan go idan ke wannan riwaya bata inganta ba inda ta inganta zai zama irin nasin ne kenan a a wannan riwayar a cikin ta akwai wani mutum ne suna Mus'ab ibn Sabit ibnu abdullahi ibn zubair ibn al-awwam jika da dan zubair ne wanda layyinul hadith ne ba a karban tafarrudin sa duk inda aka ba aka buga to haka ake samun shi isnadin ya fita kanshi babban malami abdul musin al-abbad jazahullahu khairan la yazabu hayyan wannan da dattijan malamin nan na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sharhin da yema sunan na imamu abu daud yake cewa wato wannan yana nuni zuwa ga mustahabbancin yin sujuda koda kana kan abun hawa sai ya ce to amma ababen hawan mu na zamani musamman idan kai direban mota ne lalle ka ba a hankali kada kawai kana tafiya kana tilawa ko ka saka Qur'ani a rediyon motar ka ana tilawa daga jan Allah su da kawai karan ku ba zaka yi waye gari kan kai hatsari ko ba haka ba yace sai ka zama in kin ba kai ne direba ba ka kana da yancin kai amma direba kanka je garin zafin kai a matsala ta faru wata gida sai kai parking ko kuma ka yi anasai ko kuma ka yi imai ko mun gane haka ya faɗa ya ce ya ce litafadid darar don ka kuɓuce wa cutarwa za ka yi cutar da kanka ko waninka ko abin hawa duka yana iya yiwa a asali ma dai hadisin bai inganta ba amma dai mun ji cewa daman su da ta tabbata kuma idan wani mai jawabi limami ne ko khatibi ya karanta yayi kuma za ku amma in ya karanta ya tsallake bai yi ba shikenan ta faɗa akan masu sauraron shi وعن أم سلمة الأزية قالت رأيت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت yace daga ummu salama al-azziya qalat take cewa ra'aytu ra'aytu aisha naga aisha radiyallahu anha taqra'u fil mushaf tana karatu a cikin alqur'ani ya daga cikin sunnoni har ila yau karanta alqur'ani daga mushafi hasali malamai ma suna ganin yafi lada fiye da karantawa daga ka daga daga hadda ko da kai mahaddaci ne ka dinga amfani da Qur'ani lokaci bayan lokaci domin akwai ladan rike shi kanshi mushafin da kuma yana ƙara ainihin kusanto da kai zuwa ga alfarma alqur'ani zaka ba ga salaf suna yin haka suna karanta alqur'ani daga rubutaccen sa ko da sun haddace ce fa idza marrat bi sajdatin idan ta zo daidai sujuda qamat sai ta miƙe fasadar sannan kuma sai ta sai ta khururi ta sujuda ana kana iya kai haka cewa ka bugun su da sai ka miƙe saboda asalin su da ana tafiya ne daga tsaye amma kuma babu laifi kana iya daga zaune saboda kuma ana iya tafiya su da daga zaune kamar yadda kake a sujuda ta biyu bayan kai ta farko duk wanda kai babu laifi insha Allah bab ma yaqulu fi sujud tilawa idan kai sujud tilawa me zaka karanta kuma wani tasbihi ake an Aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في سجدة مرارا النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء عائشة يكسنتي إذن yana sallar dare yana yawaita ainihin sallar dare ya wuce ta kan ayoyi mabambanta masu sujuda idan ya sujuda yakan karanta ya maimaita kafa da yawa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi وزاد في رواية فتبارك الله أحسن الخالق فسكاتا تاي سجودا ga wanda ya halicce ta kuma ya tsaga mata ji da gani da ƙarfinsa da iyawarsa sarki ya tabbata ga Allah wanda shine mafi kyan masu halitta asalin hadisin na cikin sahih muslim da Abu Dawud kissar sallar dare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo sujuda ga abin da yake karantawa da haka idan kai sujudan za ka karanta kafa uku kafa biyar kafa hamsin duk abin da ya sawaka kai ta karantawa saje da wajihi lillazi fatarahu a wacce riwaya kenan ta cikin muslim wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai kai ta maimaitawa ko za a iya yin wasu addu'o'i ko tasbihi a nan wajen kamar yadda a cikin sujudar sallah bayan ka gama tasbihi kana da yancin ka yi addu'a to ko ana yi a nan magana mafi dacewa da daidai shine iya abin da ake karantawa ke iya wannan ita zaka ta karantawa kana maimaitawa har ka ji cewa kai iya abin da kake so kai sai ka miƙe bab hal yukabbiru listud tilawa in kun tuna mun karanta wannan mas'ala a baya mun bassata ta saboda kasancewar ta wani abu wanda yake buƙatuwa zuwa ga haka idan an zo sujud tilawa a cikin sallah ko ana yin kabbara an abdullahi ibn muslim ya an ibn yasab an abihi qal idza qara'a ar-rajul sajdata fala yasjud hatta ya'ti al-ayati kulliha fa idza ata 'alayha rafa'a yadayhi wa kabbara wa sajad yace idan fatawar da wannan malami bayar cikin tabi'ai yace idza qara'a ar-rajul sajada idan mutun ya karanta ayat sujuda fala yasjud karye sujudan hatta ya'ti ala al-ayati kulliha sai ya kai karshen aya domin ayati al-layl wan nahar wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi kaga daidai wurin sujuda kenan ko ba za ka yi anan ba wasjudu lillahi shine ka daidai sujuda to sai ka kai karshen aya a wannan ma sai ka kai karshen aya ta biyu ma kai ne takbaru sai ka kai karshen ta to sannan sai ka sai ka yi sujuda fa idza ata alaiha idan ka zo daidai wajen rafa'a yadayhi sai ka daga hannaye wa kabbara sai ka yi sujuda wa sajada sai ka yi sujuda sai wa kabbara sai ka kabbara sai ka yi sujuda wannan shine kulasar abinda muka ji a baya daga malamai cikin tabi'ai daga ainihin malaman mazahibu duka guda hudu a Hanafiya Malikiya Shafi'iya Hanabila an kuntuna mun karanta har mun zo da handa out akai saboda me yasa muka tsawaita a wannan mas'ala saboda mun wayi gari anan inda muke rayuwa ina nufin mu yan salafiya ko ahlus sunna ko ustadai musamman a garin garin Zaria tuntuni ba ma yin wannan abu inda ake sallah masallatanmu idan an zo sujuda sai dai kawai ka ji sulululu kawai an tafi bisa wani kuskuren fahimta da aka yi akan wata magana da Sheikhul Albani ya a cikin a cikin Tamamul Minna mun karanta ta wannan fatawar jama'a wannan fahimtar da mutane suke wannan magana kuskure ce babu da Albani yake nufi kenan kuma ko da haka yake nufi za ta zama fatawa ce shadda abinda yake sananne a gun malaman farko shine wannan za a yi tabbara a tafi sujuda in an dago a sake yin kabbara kuma yana cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru ma'a kulli khafdatin wa raf'a yana yin sujuda yana yin kabbara tare da kowane sunkuyo da dagawa don kun tana a lokacin sai wani ya ce a to ai wannan ana nufin asalin ainihin wato kabarbari na intikal na ce kwarai kuwa amma har ya halatta a ƙara wannan sujudar wanda ba ta cikin sallar asali ita ma dole a ƙara mata kamar idan ka zo sujudi sahwi kake ƙarawa in ka zo sujudi sahwi shin tafiya kai kake sululu kawai ko ko kana yi kana yi ta ma ba ta cikin asalin sallah so jama'a mu fahimci wannan kawai mu gyara amfanin ilimi shine aiki shi kuskure ne muke yi to lokaci yayi da zamu gyara wani ta'aliki da zan ƙara yi jama'a shine game da mas'alar sahu abinda muke a masallatanmu na fara sahu daga ƙuriyar masallaci wato jikin katanga ta gabas abin ta kudu daidai ƙarshen sahu shi ma kuskure ne jama'a shi ma kuskure ne ba daidai bane baya cikin karatu a haka ku je ku koma jama'a ku sake duba hadisan da maganganun da malamai suka yi sahu na biyu sahu na uku sahu ko na ko ina ne ana fara shi ne daga inda ake fara sahun farko ina ake fara sahun farko shine daidai kafaɗar liman ta dama ba wani bambanci haka bin ba zai bada fatawa haka usmi ya bada fatawa haka lajnatu da'ima haka in ka koma can baya da haka zaka kai ko kuma tun tafi haka zaka kai a shuba ta shige mu shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an ce sahabbai sukan so su kasance a daman shi kaga ko nan a daman shi aka ce saboda idan yayi sallama ya gansu to ko nan daman shi aka ce daman shi daban da daman masallaci amma ku ga ya zama mana shine norm to abinda ake so da karatu zama shine mu gyara kan mu zama wato muna da taurin kai akan abinda muka saba da shi ko da kuskure ne wannan ba manhaji ne na ilimi ba manhajin na ilimi shine idan muka gano sabon karatu mu bi shine sai Allah ya gafata mana kurakuran mu na baya ulaika alladhina yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat kuma kun lura muna yawan zargin 'yan ɗariƙa da sauran waɗanda ake kallon su kamar ɓatattu ko 'yan gargajiya akan irin wannan taurin kan har sai lokaci ya ƙure musu sannan suke bari kuma sai gashi ma muna yin irin wannan ɗin so da mutunta da wasu 'yan uwa akan wannan da ba sa so su fahimta ina rabu da su kawai amma dai in dai karatu ne ba za mu zo za mu karanta haka jama'a daga cikin masail da suka shahara a cikin mu wanda kuma kuskure ne ita ma shine irin sallar da muke yi cewa mutum ya rasa sallah sai ya ƙi yin sallah misali ya rasa magariba sai ya ƙi yin ta ya jira wai sai har za a yi isha wai ya haɗa yi biyu ai na ka samu wannan karatun abinda ma ibnu hazmin din shi ya ce shi mai wannan fatawar shine idan ka zo ka tara ana yin isha ba kai magariba ba ma'ana kana kan hanya ne tun da ko kana cikin wani uzuri ko yanzu nan yasa za ka sake ka ka samu yancinka sai ka bukatar ana isha ba kai magariba ba to kaga yanzu magariba ta kubuce maka kenan ka tara ana isha to maimakon ka tada sallar ka daban da ta mutane dan baka yin sallah daban da ta mutane sai ka bi amma ba wai ka iso yanzu na an gama magariba sai ka ce to bari in bari sai na isha ka ci gaba da tabgar ka sai an zo isha wannan ba ba daidai bane haka nan me na me kasuru me kasuru in yabi mai farilla to abin da yake daidai gare shi ne cika inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi amma ka ce kana kasau sai ya zo ana sallah azhar da ayi raka'a biyu ka zauna ka sallame kai maza ka tashi ka sake yin biyu ka sallame ina wannan ka ce yake dan Allah da ma ina yake duk muna yi ko to abinci ko karatu idan ba sai inda yake ba idan kana so ka cin moriyar kasarunka sai ka koma gefe kai kasarun da kai kadai ko kuma su su maka alfama su baka limanci kai da mai kasar jam'i ba dole bane akan ka shi sa har juma'a ta fada akan ka idan ko har kai garajan bin su to irin sallar sai tace irin sallar ka ibn azmin ya saba wa duk al'umma akan waɗannan abubuwa sa daga cikin shawar na fatoyin sa shi sa malamai suke cewa littafin ibn hazmin ba na ɗalibai bane na malamai ne sa'o'in sa al-muhalla malamai tsawon shi wanda za su iya buji-buji da shi ya samu matsala to su ne ya kamata su tantance fa irin su ibn al-qayyim irin su zahabi irin su shaukani irin su ibn hajar ire-iren su irin su shekul albani waɗanda duk inda ya shiga su ma za su shiga amma kai kana ustadin ka kaka je ka shiga za ka iya ɗauko wata tarkatarka ba haka take ba ina fata mun gane wannan almuhim shine jama'a mu dinga buɗe zuciyarmu wajen fahimtar masail ya suke a ilimance yaya suke a ilmance duk abin da ka buɗe zuciyarka da farar zuciya za ka gane shi abin mamaki 'yan boko sun fi mu wannan tunanin domin a boko abu na farko da za a koya maka a research method shine ka buɗe zuciyarka ka nemi kawai ka nemi alhaƙiƙa gaskiya kawai kake nema to mu in ka je kana bincike da wani presupposition ka riga ka kayi azumin cewa to kaza nake sa rai to duk inda ka ga wanda ba shi ba ba za ka bi ba Abdurrahman al-Muallimi kaga malami ne muhaqqiqi Allah ya gafarta mishi yake fada yake cewa ya lura daga cikin abin da ya kasa rabuwa da shi shi kanshi shine wannan dabi'a yake ina bincike akwai abin da riga na sani sai in ta roƙon Allah na cewa ya Allah ka sa dai abin da na san nan shine zai zama daidai kawai yace da fa in na samu akasin shi zan karba amma a raina na fi son na waɗin ya tabbata to sai ka gane cewa ɗabi'a ce ta ɗan adam dama amma dai mai ƙoƙari mu rage ta zama Allah ya samu dace na Eh, dama ai damar liman aka ce, babu inda aka ce damar masallaci. Damar liman shi ne nan ka da shi ta dama ko? shi kuma dan masallaci shine karshen bangon shi to mun kadara inda ba masallaci bane ba fili ne nane kenan dama misali kaga shi ba yi da ba yi da definition daman masallaci bai da definition sannan ga Bukhari ya kawo wannan a cikin sahihin shi yayin magana akan wannan masala yace hadisin nan na Anas Anas da shi da yaron nan maraya suka tsaya wara'al Rasul sallallahu alaihi wasallam ko wal ajuzu min wara'ina ita ma ta tsaya a bayansu ba ta ce ba ta ta duba ina ne katangar dama ta tsayo daga can ba ko ka fahimta zama bayan liman ake fara tsayawa a cika bayan liman sannan sai a cike dama sannan a cike hau to an zo ta da wani sahu shi ma haka za a fara shi daga daidai tsakiya din nan jama'a duk fatoyin a yana ambaci da ce ku je ku karanta su fatoyin manya-manya malaman nan bin Bas, Usaimin, Lajatul Da'ima duk sun bada wannan fatawa. To me muke nema kuma? Kuma haka hadisan suka nuna. Je karanta sharhin Abu Dawuda na na na na na na, na, na Al-Khattabi, Ma'alimus Ma'alimus Sunan, haka cikin Fathul Bari ko ina kan da zaka samu karatu. Ko ina karanta haka yake, ni ban san wani karatu ba wanda ba shi ba. Yana cikin wadda, yana cikin sharhin Zarkani, ko ina haka yake. mu ne kawai muka gina wannan kuskuren muka dage a kan shi tare cewa ina cewa mas'alar mas'ala ce ba wai mata a dinga rike ba za ka wani mas'alar ka je har sai a nemi ai fitina akan wani ya tsaya a tsakiya wani ya tsaya a dama na tsakiya sa cewa dama su zo nan su kuma sa cewa a'a ku ne za ku zo har sai liman ya idan da sallah ba su samu wahala suna ta fitina da haka daman liman ne zama liman shine abin itibari don masallaci dai da definition cewa ina ne daman shi kuma gane ina ne daman shi bai da definition dan in ga misali ba ginanne bane ba amma kaga shi liman kullun yana nan a yadda yake almuhimmu za mu zo kan karatu insha Allah sai mu zo da masail amma ƴan uwa da suke dalibai masu son su sani za su iya koma su sake duba masu kwakudu ba su koma su duba idan kuma an samu wani abu wanda ba wannan ba insha Allah sai mu sai mu ganshi bab hal yukabbiru okay shi ne muke kanta ko wa an al-hasan al-basri annahu qala idza qara'ta sajada fakabbir wasjud wa idza rafa'ta fakabbir daga al-hasan al-basri rahimahullah yake cewa idza qara'ta sajada in ka karanta inda ake sujuda fakabbir kai kabbara wasjud kai sujuda wa idza rafa'ta idan ka dago fakabbir nan ma kai kabbara babu sujudu tilawati fi salati babun da ke bayani akan sujudu tilawa a cikin sallah an ibnu umara anna nabiy sallallahu alaihi wasallama sallala fi rak'ati al-ula min min salati az-zuhri fara'a ashabahu annahu qara'a tanzil as-sajda wannan riwaya tana cikin abu dawud al abla da umar yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar azhar a sallar azhar kaga karatu ne a ɓoye mu kiyaye sai yana cikin sallah sai yayi sujudu tilawa aka kawai yayi yayi kabbara ya tafi sujuda ya ya kabbara ya dago ya ci gaba da karatu sannan ya ruku kaga wannan ma wani garibi ne duk abin da muke karantawa kwakwalwar mu ta bullin safa cewa a karatu ne da ake a bayyane asubahi isha'i ko magariba ko juma'a ko makamantansu to amma sallar azhar da la'asar da makamantan salloli masu karatu a asirce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ga yayi haka da kuma nan halaccin karanta sura mai sujudu tilawa a sallah mai karatu a boye da kuma aiwatar da sujuda domin wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka kai limamin ka dinga tadabburi idan kana karatun kana halarto da shi koda baka jin sautin kanka muryarka al-imamu ibnu qudama a cikin muguni ya magana yake cewa su abu hanifa sun ce makruhi ne yin wannan yace amma ba za ka magana su ba tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce su suna ganin makruhi ne saboda wannan zai iya ruda masallata ta yu wasu mamu din da sun ga liman yayi kabbara sai ta musu da ko za su fara tasbihi za ce to liman fa bai ce bane bane hala ya manta ruku'u to kaga sai a rikice wataƙila ya ga sai ya musu bayani ko ko ya musu ishara cewa na sa abin da nake to suka ce da aje ana wannan rikicin gara a a hakura kawai wallahu ala idan ka san mamu dinka ba san wannan karatun ba to ya fi ka hakura ba sai ka musu ba har sai karatun ya kawo kai kun ga wani lokaci can baya a an yi karatu da tun ana tun muna markaz a tudun wada akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yusmi'u yusmi'ul ayata aw al ayati kuma aka ta aiki da karatun har mutane suka saba cewa yana karatu a goye sai karanta aya ɗaya ko biyu a cikin Fatiha ko cikin sura da yake karantawa kuma mutane sun saba amma idan mutane ba su saba ba liman yayi wannan me za su ce za a ce yayi rafkanuwa ne ko yayi su da baka wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala ra'aytu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sajadat an-najm fi salati al-fajr ثم افتتح بسورة أخرى عمر بن الخطاب ياي سجود سورة النجم a sallar asubahi sannan sai kuma ya taso ya ci gaba da wata sura kamar da muka bayani a baya wa an abdullahi ibn mas'ud fi ar-rajul yaqra'u surata wa akhiruha sajada game da mutumin da ya karanta sura karshen ta akwai sujuda qala yace in sha'a raka'a in yaso sai ruku'u anan wa in sha'a sajada in yaso kuma da ya taso ma'anan ka kai ƙarshen sura wadda take da kamar wasu waqtari sai ka zo ƙarshen sura kaga dama sai kai ruku'u kai normal ruku'u ka kai fafitin sujuda in ka so kuma kai sujuda idan kai sujuda sun maqama to sai ka sake miƙewa faqara kai wani karatu kuma sabo waraka sannan kai ruku'u wata da sannan kai sujuda wa Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala haddathani rajulani kilahuma khairun minni Abu Hurairah yake cewa wasu mutane guda biyu sun bani hadisi dukkanin su tafi da alkhairi yace in lam yakun azunnuhu qala Abu Bakr wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Ibn Sirin yake cewa ina jin waɗanda ya faɗa suna Abu Bakar da Umar babu shakka sun fi shi falala yace fala adri man huwa amma ban tantance waye ɗaya cikin su ba anna ahaduhuma sajada ɗaya daga cikin su yayi sujuda fi idas sama'un shaqqat ya karanta idas sama'un shaqqat har zuwa wa idza qira alaihim alqur'anu kenan wa fi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq shine kallala tuhu wasjud waqtarib ya karanta duka waɗannan qala yace wa kana abdullahi ibn mas'ud idza qara an-najma ma'al qaumi sajada ibn Surin ya karanta wa mutane najmi sai ya sujuda wai za qara'a fi salati hakanan kuma idan ya karanta ta a sallah yana sujuda wa kana ibn umara idza wasala ibn umara ya kasance idza wasala ilaiha in yazo kan ainihin ayat sujuda qur'anan a wajen tilawarsa sajada sai sujuda wa idza lam yasil ilaiha qur'anan idan ya karanta suratul najmi sai yayi ruku'u kafin ya kawo ayat sujuda to sai ruku'u ba zai sujuda sujuda tilawa ba wa kana Usman ibn Affan radiyallahu anhu idza qara'aha sajada shi man ya karanta yana sujuda thumma yaqumu sannan sai ya miƙe fa yaqra'u bit-tini waz-zaytun sai ya karanta gajeriyar sura kaman wattini aw suratin tushbihuha ko sura kwatankwacinta qala yace wasajada bi annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda naga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana yin wannan sujuda za mu saurara nan insha Allah saboda kullun lokaci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum